تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau ashirin da hudu ga watan Al-Muharram, shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas hijiriya, wanda shi ne ya dace da tara ga watan bakwai, a ɗaya ga watan bakwai, shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya. Muna darasi na hamsin da bakwai. a cikin wannan littafi mai albarka na riyadu salihin muna babun fil mujahada idan yan uwa za su iya tunawa a satin da ya gabata mun tsaya ne akan hadisin da yake bayani dangane da wato abubuwan da suke bin mamaci abubuwan da suke bin mamaci bayan ya mutu. Yanzu Allah yana cewa kamar yadda Anas ɗan Malik ya ruwaito, yatba'ul mayyita salasatun. Duk wanda ya mutu, Allah ya ba mu kyakkyawan cikawa ya samu cika da imani. Guda uku su suke bin mamaci. Ahaluhu iyalinsa, wa maluhu da dukiyarsa. wa amaluhu da aikinsa fayarji usnani wa yabqa wahidun guda biyu sai su dawo sai su bar daya a tare da shi yarji wa ahluhu wa maluhu iyalinsa da dukiyarsa suna dawowa amma sai su bar aikinsa ya saura hadisin bukhari da muslim ina ga kamar wannan hadisin ba mu zo kansa ba ko hadisi na na ƙara mana guda ɗaya hadisi na ɗari da biyu za mu tashi hadisin abi abdullahi huzaifa bin liman yace sallaitu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kuma annabi sallallahu alaihi wasallama zata lailatin nayi sallah tare da manzon Allah wani dare فافتتح البقرة يبودي karatun suratul baqara yace ina ta cewa a raina yarkau indal mi'a in yazo aya ta 100 zai rukui summa madha sannan ya ci gaba fa qultu sai nace yusalli biha fi rak'atin wata ila annabi zai yi sallar wato raka'a guda ɗaya ne da suratul baqara maimakon yarku'i fa maza ya ci gaba da karatu fa kultu yarka'u biha zai yi ruku'i ne sun maftataha nisa kawai sai naji ya bude suratul nisa fa qara'aha ya karance ta tas sun maftataha ali imran sannan sai gashi ya bude آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبها يشق آل عمران ينا كرنتاوى مترسلا وتو مرتلا ينا ترتيلي ينا بين حرفي tare da ba wa kowane harafi hakkinsa shi ne mutarassilan. Duk lokacin da ya zo ayar da take magana a kan tasbihi, sai ya tsaya ya yi tasbihi. Duk aya, inda ta ce a yi wa Allah a tsarkake Allah, sai ya tsaya ya tsarkake shi. Wa idza marra bi su'alin sa'ala. Idan annabi ya zo wucewa ta aya da take cewa a roƙi Allah a yi addu'a to sai ya tsaya ya yi roƙo. Wai za marra bi ta'awudin ta'awwaza in ya zo shuɗewa inda aka ce a nemi tsari sai ya nemi tsari kun ga sallah za ta ƙara tsawo bayan karatun da yake yi yana kuma yin waɗannan abubuwa sun maraka kawai sai ya yi rukuni فجعل يقول سبحان ربي العظيم sai annabi yake cewa subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim fa kana ruku'uhu nahwan min qiyami ruku'in annabi kamar kamar tsayuwarsa shine ruku'in sa yanda ya dade a tsaye haka ya dade a ruku'i summa qala sami Allahu liman hamida sannan annabi yace sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd kun ga shi liman ne ya ce sami Allahu liman hamida kuma shi din dai yace rabbana lakal hamd shi wannan yana nuna cewa liman ma yana iya cewa rabbana lakal hamd ko lakal hamd thumma qama qiyaman tawilan ya tashi ya miƙe a tsaye ya dade qariban mimma raka daidai irin ruku'in da yayi kaman wancan kenan dade wanda yayi ruku'i thumma sajada sannan ya sujjada mana da ya ruku'i sai ya dago daga ruku'i irin dade wanda ya yi ruku'in irin sa ne yayi arrafu min arrukuwa idan yayi minti 20 a ruku'i to da ya dago daga ruku'in ma sai da yayi minti 20 ko minti 19 ko 18 sai ya sujjada sai ya ce subhana rabbiyal a'la wannan ita ce addu'ar da ake yi a cikin sujjada fa kana sujuduhu qariban min qiyamihi sujjadarsa ta kusa ta yi tsayi wanda yayi idan yayi awa guda yana tsaye to sujjadar da yayi sai da yayi wajen awa minti 50 yana sujjada rawahu muslim muslim ne ruwaito wannan hadisi Huzaifa ibn al-Yamani shine sahabin hadisin kuma da shi aka yi wannan sallah mai tsawo ku duba tsawon waɗannan surori suratul baqara tana da aya 286 ku hada mun lissafi da Allah suratu sai nisa'i ko tana da aya 176 wancan 200 da 86 Nisa'i 176 sai Ali Imran tana da aya 200 duka aya nawa aka samu 600 da nawa da 61 to a raka'a daya annabi ya karanta aya 600 da me da 62 ko ko da daya da biyu kuma karatu yake a hankali hankali dalla dalla filla filla kuma idan yazo duk inda aya aka ce ai addu'a sai ai addu'a wurin tasbihi sai ai tasbihi wannan yana nuna mana cewa ana so sallar nafila sallar dare a tsawaita ta malamai suka ce da kai sallar nafila raka'a goma ko raka'a sha uku ko raka'a ashirin daga jajjerun surori to wanda kai raka'a biyar masu tsawo ko raka'a uku masu tsawo ko kai biyu masu tsawo kai wuturi daya ana so a dade a tsaye sai kafa ta kumbura kuma wannan yana nuna mana ashe idan mutum yana sallah idan yana karatu ya zo wurin addu'a ba laifi ya daga hannu ya addu'a a cikin sallah. Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Kaga wannan tasbihi ne. To annabi sai ya tsaya ta subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sannan ya ci gaba da karatu. Kaga ya shigar da wani abu banda karatun Qur'ani. idan neman rahama ne ta aljanna sai ya roƙa Allahumma inni as'aluka aljanna idan neman tsari ne daga wuta Allahumma inni a'udhu bika minan nar duka a cikin sallar yana tsaye dan uwa ku tsaya ku duba tsawon wannan sallah ko wani wataran zai iya gwadawa ya jarraba to wannan shine sallar daren annabi alaihi salatu wassalam sannan wannan yana nuna mana idan mutum ya zo karatun Qur'ani a sallah ba dole sai ya jere surorin nan ba daga bakara sai ali imran sai nisa'i sai ma'ida sai sai sai a in ka ga dama zaka iya karanta bakara ka tsallaka bayan ka karanta bakara bayan ka yi fatiha ka zo ka karanto suratu yusuf ka dawo kuma ka karanta suratu ali imran wannan ba laifi bane tunda duka magana Allah ne duk qur'ani kun fahimta malaman da suka ce idan an zo karatun Qur'ani a sallah sai an faro min al-a'la ila al-adna wannan magana ba ta da ƙarfi saboda wannan hadisin halacci dai ya halatta idan mutum ya canja tunda duk al-Qur'ani babu karaha akai sannan kuma ashe ana yin addu'a cikin sujada da ruku'i a ruku'i subhana rabbiyal azim a girmama Allah sujjada subhana rabbiyal a'la a ce Allah madaukaki sarki ne kana ƙasa lokacin da kake ƙasa goshinka yana ƙasa kana cewa Allah kai ne kafi kowa daukaka dan haka kai na kafa wa goshina nake neman taimakonka wannan ablag wato min at-ta'zim kuma idan ka ce subhana rabbiyal a'la ka nuna cewa ba wanda yake sama da Allah dan shine al'ala duk wani wanda kake gani babba ne bai kai Allah ba ka ji da kyau kenan ba laifi kuma a sallah mutum yayi ya daidaita da ruku'i da tsayuwar sallah tsawon ruku'insa da tsawon tsayuwar sallarsa a sallar nafila babu laifi haka sujjada idan kayi minti talatin a tsaye to ka gwada ruku'in ma ka buga ka yi talatin ko ashirin da tara sujjada ma haka ashirin da tara ko talatin duk ya halatta daman cikin dare lokacin sakuwar muminai ne a nan suke ganawa da Allah a nan suke bugawa suke neman taimakon Allah tabaraka wa ta'ala kuma wannan hadisi yana nuna mana lalle annabi yana kokari wajen wajen me wajen ibada manzo Allah yana kokari matuƙa ba sai an maka sharhi da bayani ba an karanta maka wannan ne dan an nuna maka muhimmancin mujahada kokari an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتى حممت بأمر سوء قيل وما حممت به قال هممت أن أجلس وأداعه متفق عليه ابن مسعود sahabi ne cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace nayi sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi a wani dare kina wannan yana nuna suna zuwa su bi annabi sallar daren da yake suna zuwa su bi shi yace fa aqala alqiyam annabi ya tsawaita ya dade a tsaye har sai da na himmatu da wani mummunan abu shine amr su' ya ce meye mummuna abu ya fassara a gaba aka ce meye wannan me ka himmata da shi qala hamamtu an ajlisa wa ada'ahu yace wallahi na himmatu kawai in zauna an bar annabi yaje ta sallarsa dan na gaji da tsayawa to amma ka duba imani irin na sahabi yana fassara cewa sare wanda yayi gajiya wanda ya kasa bin annabi a sallah yana ga mummunan abu ne amma a haka ya dake ya yi ta canja ƙafa sai da annabi ya yi rukoi hadisin bukhari da muslim suka ruwaito shi har yanzu wannan hadisi yana nuna mana manzo Allah ya zabi ya rinka tsawaita sallah da daddare kai ma ka gwada ba sai ka haddace Qur'ani ba ko ba ka haddace ba inda ka iya karatun laushi inda haske a dakin ka dauki Qur'anin ka kai ta bugawa ka share bakaran nan wata ran kana tsaye ka kwaso suratul nisa'i ka buga ka kammale ta ka ɗebo ali imran mai aya 200 ita ma sai ka kai ta bango ka yi ruku'i zaka ji kugun ka kamar zai cire in ka zo tasowa ko ina jin hika to ka wani abu Allahu akbar malamai suka ce la ahada ya tsiku ma kana alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil shahadi wa fil ibada babu wani dan adam a duniya da ya isa yayi irin abin da annabi yake yi na ijtihadi a sallah wallahi bai isa ba kuma wannan yana nuna mana Abdullahi dan Mas'ud shi ma jarumi ne tunda ya jure bai yanke sallah ba yayi iya kokari kuma lalle yana da kwadayi akan ya koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma ya nuna mana mutum yana sallah ya bar sallah saboda gajiya wannan mummunan abu ne tunda ya ce amru su amru su kuma sunna a qiyamul layli shine tadwilul qira sunna a sallar dare ayi karatu mai tsawo kisa duk inda ake tarawih da tahajjudi ya kamata limamai su rinka tsawaita karatu dan shine sunna wanda bai zai iya ba ya koma gida inna dainaka alamtar kaifa ya baccinsa amma sunna in dai a sallar tahajjud ne ko tarawihi in dai sallar nafila ce ta dare to ana so a tsawaita a daina suka aliman ya tsawaita a masallaci suna tsawaitawa in dai sunna za a bi abi annabi to a tsawaita karatu wanda yake da uzuri mai ciwon kafa mai ciwon baya mai larura ya koma gida ko ya sallarsa a zaune amma yana da rabin ladan wanda suka yi a tsaye sai dai in yana da uzuri karbabbe ana anas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aw an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yatba'u al-mayyita thalathatun na karanta wannan wannan hadisi yana nuna mana abubuwa guda uku ne suke bin mamaci na farko dai hadisi yana nuna mana lalle fa za a mutu kun ga mu nan akwai lokacin da za a yi waye gari kowa babu a cikin mu kowa kun ga nan masallacin za a wayi gari ko ɗaya a cikin mu babu wasu ne daban suke mu'amala aure ina liman ina ina ladan ina ina ma musuwa ne ina in an ci sa'a wani ya saura za a ce ai wani yana na yau shekararsa ɗari da kaza amma yanzu baya iya zuwa masallaci in ya zo zai ga ba wanda ya sani duk yara ne wannan yake nuna mana wannan gidan ba gidan zama bane duk wanda ya dauki wannan duniyar gidan zama wallahi ya yaudari kansa ina babanka ina mamanka ina kanin mahaifinka ina kawunka ina malaminka ina baffanka ina kakanka ina abubakar ina umar ina usmanu ina aliyu ina abu hurairata zaka ce ba su rayuwa bane sun rayuwa a'a da ba su rayu ba da ka san su wallahi yanda aka zo babu su yanzu na rantse da Allah kai ma haka za a zo ana tarihin ka idan ka yi abin kirki kenan in ba kai ba kuma da wuri ake mantawa da mutum ka gane me nake nufi wanda yayi abin kirki shine ko bayan ya mutu ake dadewa ba a manta da shi ba wanda yayi abin banza ko nan da nan ake mantawa da shi a ce oh shi wani ya fa mutu ko to Allah ya ji kansa wallahi wata ɗaya wani ya dade wallahi an manta da shi saboda kai kokari ka aikata alherin da zaka bar legacy mai kyau ai koyi da kai ka taimaki mutane ka aikata alkhairi ba wai mutum ya mutu ya bar sharri ana bakin cikin ambatansa ba ana Allah wadarai da shi ba kuma kowane ɗaya a cikin mu ana bin sa bashi ko a gidanku ko a family ko a dangi ko ƴan uwa me ka mutu ka bari yau in ka faɗi ka mutu wani asara aka yi. Malamai suka ce duk wanda ya duba kansa ya ga cewa yau in ya faɗi ya mutu ba asarar da aka yi, to gaskiya wannan asarar da yake a rayuwa ta yi yawa. Ya kamata a ce yau in ka faɗi ka mutu akwai masu kuka su zubar da hawaye saboda me akwai wani abin da ka bari, wani abin da kake yi. Amma yau a ce ‘ya'yanka suna murna wanda da ka mutu, a ce ‘yan uwanka suna murna wanda da ka mutu, a ce sharri da bala'in da kake yi a rayuwarka yayi yawa hatta kai ga ana Allah Allah ka mutu ai kai asara to wannan yana nuna mana muhimmancin mutum ya aikata aikin da yake alladhi yabqa abin da zai dawwama menene shine al'amalu salih aiki na kwarai kuma abin mamaki wannan aiki na kwaran shine abokin hiranka a cikin kabarinka sallarka nafilarka karatun Qur'aninka, salatin annabinka, sadakanka, zuwa makarantanka zuwa masallacinka duk aikin ibada ne taimakon iyayenka taimakon danginka farantawa aikin alkhairi duka waɗannan su za Allah za a dunkule maka su a hada ka da su su ta taya ka hira har ranar da zai Allah zai tashi alkiyama a cikin kabarinka kamar ba ku gane me nake faɗa ba abinda nake so na ce duk aikin alherin da kake yi shine za a ajiye maka saboda karka yi zaman kadaici a cikin kabarinka daga nan in za a yi shekara dubu ba a tada alkiyama ba wannan ayyukan alkhairin su za a rinka dunkulo su sai a kawo sai su ta hira da kai a kabari idan suka maka sallama sai ka ce a wannan ko wane ne sai abokin hiran ba a faɗi wace halitta za a mai da su ba amma dai abin da kake sha'awa za a mai da su sai abokin hiran naka sai ce a ai ne sadakar da kake bayarwa din in ka je masallaci wallahi bayan sati bi sati uku wani ya zo da wata fuska a wannan ko wane ne ka manta ka manta ka taba taimakon babanka lokacin yana cikin kaza ka taimaki kanin babanka ka manta ka sama wani makaranta ka manta ka dauki nauyin marayu ai ni ne wallahi haka yazo a cikin hadisi can wata rana kamar ba wanda zai zo ba daɗi zaman kaɗaici a cikin kabari shekaru dubu kana kwance ɗaruruka kana kwance ko dubbai kana kwance ba daɗi akwai nauyi to sai a turo maka sai ya zo ku ta hira yana ɗauke maki kewa in ka tambaye shi sai ya gaya maka ai shine kiyamul lailinka shine azumin ka na alhamis shine azumin ka na litinin jama'a wanda baya yi wallahi ba wanda zai zo masa Allah ya sani jama'a kabari ba daɗi, rayuwar kabari ba daɗi. Da muna da yadda za mu yi mu hana kanmu mu rayu a kabari, ai da mun hana amma ba mu isa ba. Wallahi kowa sai ya mutu, kuma kowa sai ya je kabari. Wani jiya yake tambayar mu a karatu cewa wai to shikenan in an ce za a yi rayuwar kabari to wanda kuma ba a binne shi ba. Wanda kura ta cinye shi, wanda wuta ta ƙone shi, wanda ifada a ruwa ya ɓata. wanda yi kaza yi kaza ayya malamai suka ce ai mutuwarka kana mutuwa duk inda kake ci ne kabarinka ka gane kuwa duk inda kake shi ne kabarinka hadisi ya zo sahihi wani bawan Allah ya ce wa iyalinsa in na mutu in na mutu kar ku kuskura ku bari Allah ya kama ni dan ina da matsala da Allah yace kawai ku dauki gawata ku bunka mata wuta ku kone ta kurbus yace idan kuma kuka kone ku nemi tokar ku nemi ina iska take kadawa kawai sai ku je ku samu kogi shi ma teku sai ku duba inda iska take kadawa ko he ku shekar da tokata yace Allah bai isa ta shi ni ba suka je suka yi sai da aka gama sai Allah ya ce wa iska haɗe shi ya ce wa ruwa tattaro shi ya ce wa toka koma ɗan adam ya ce wa mala'ika busa masa rai sai ce ga ka a hannuna me yasa kai wannan abun ya ce tsoronka nake ji Allah ya ce to an yafe maka Allahu wallahi yan uwana idan kuka ga abubuwan da wasu mutane suke aikata wala ba su yarda za ta da kiyama ba Allah duk wanda ya san girman Allah ya san yadda Allah yake Allah ne wallahi wata barnar da ake wallahi mutum bai kamata ya yi ta ba wani sakaci da mutane suke yi a wannan duniyar a yau duniyar nan ne da ka san mafarki wallahi aka tafi mana ka san mafarki ka kwanta yanzu ka farka ka ga abun ya wuce ya tafi wallahi haka za ka tashi a kabari wai kana sai ka rufe idan ka wai kai ne ko ba kai ba ne wai an taɓa yin wata rayuwa ta duniya ko ya rinka tunowa kana kokarin ka koma bai zai yi ka koma ba saboda haka wallahi kowa ya dage ya bi Allah duk inda yake zaman lafiyanka shine ka bi Allah duk wanda bai nemi sulhu da ubangiji ba Allah ya fi karfin ya fada da shi wallahi kuma Allah zai kada kai gamu da abokin gaba yana bin mu kafa da kafa shine shedan ya yi wa Allah rantsuwa ya rantse la'ahtani kanna zurriyatahu illa qalila yace wallahi sai na halakar da zuriyar annabi Adam gaba daya sai dai kadan Allah yace inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawina akwai bayina kan manya wanda baka isa ba sun fi galminka sai dai halakakku tababbu fandararru watsatsu gawuna da za su je su yi ta binka haka dan Allah malam kar ka bari mutuwa ta riske ka ka tafi baka shirya ba kula da sallah wannan sallar da kake ganin ta azamul ibada ce duk wanda Allah ya masa arziki ya samu yana iya yin sallah a cikin jam'i sau biyar a yini ko sau hudu a yini to ya gode wa Allah kaga sallah ita ce ibada mai karfi kuma me yana sa ce a jam'i ita jam'i tana da wata alfarma ne wataƙila in kai kaɗai ka yi ta buga-buga wataƙila ba za ka karɓa ba amma albarkacin mutum ɗaya mai imani mai zuciya mai kyau da ya zo ya sallar jami'a masallacin na akan karɓi masallacin gaba ɗaya idan ba ku gane ba a wannan masallacin duka inda yau Allah ya kiyaye a ce a cikin masallacin nan duk muna da matsala a cikin zuciyarmu sai wani mutum ɗaya ya zo makararre ya yi sallah a sahun baya shi zuciyarsa tana da kyau ta dalilinsa Allah zai ce na karɓi sallar ƴan uwan nan gaba ɗaya dan sahu sahu ake bi a duba ta liman in ba kyau a biyo sahun farko in duka ba kyau a biyo sahu na biyu in duka ba kyau ai ta bi zuciya guda ɗaya mai kyau da Allah iya da ita ta ta Allah sai karɓi sallar jami'i to ina ga wanda ya ji shi a gida yayi kayansa shi kadai ina wanda zai buga kayansa a ofis shi kadai kullum kana ganin kamar ka huta baka da hutu wallahi baka da hutu ai dan adam bai da hutu laqad khalaqana al-insana fi kabadin haka Allah ya ce wahala kan wahala matsi da kunci da struggling haka rayuwa take da ka fita ka je kai sallah kai hakuri kuma kar ka fifita komai akan sallah to in Allah ya maka wannan rabon to ina maka albishir insha Allah komai zai zo da sauki saboda hadisi ya zo cewa awwalu ma yuhasabu bil abdi yawm al-qiyamah as-salah abu na farko da za a fara yi wa bawa hisabi ran tashi alkiyama ita ce sallah idan aka samu wannan sallah din ta yi kyau ta cika in aka same ta tamma Allah zai ce wa mala'iku sauran ayyukan ba wannan kar ku duba kawai a nade ka gane in dai sallar ka ta karu wataƙila a can kana da kaza wataƙila a can kana da kaza wataƙila ka tauye kaza Allah zai ce mala'iku sallar ta cika eh ta cika Allah zai ce to shikenan ku nade ku tafi da shi aljanna kar ku bude min sauran ayyukansa an yafe masa amma idan aka samu sallarka guda ɗaya babu a cikin shekararka talatin ko arba'in hamsin ko ƙasa ko sama aka samu guda ɗaya babu an samu matsala bata cika ba to Allah zai ce a nemo yana da nafila ku duba mala'iku cikin takaddunsa shi mutum ne da in ya idar da sallah yana nafila ko kafin sallah yana zuwa masallaci da wuri yana nafila ko kuma yana da nafila da daddare da yake yi mutane suna bacci yana yi sai a ce kai ai babu nafila sai Allah ya ce ku tura shi wuta wallahi tallahi malam in kai jinkir abu ɗaya in babu wala Allah sai kona ka amma yana da nafila a to ku dauko nafilfilin ku dunkule ku kwatanta iyala dan sallarsa ku cike masa da da nafila sai Allah ya ce ku wutar da shi aljanna amma wanda babu Allah zai ce to ku binciko sauran ayyukan bayan laifin kin sallah kana da laifin ƙarya bayan laifin ƙarya kana laifin zalunci bayan laifin zalunci kana laifin zina bayan nan kana laifin sata bayan nan kana laifin malam sai a taru aka ce zunubin mutum da kamar dutse tarin dutse Allah zai ce ku murgina shi kai shi jahannama kai ba daɗi labarin kiyama malam ba daɗi Allah kawai mana afuwa shi sa mu kama ibada mu rike addini ba bai wanda ta wuce mana Islam wallahi hadisi na gaba hadisin abdullahi dan mas'ud shi ma yana mana magana akan aljanna qala annabi sallallahu alaihi wasallam aljannatu aqrabu ila ahadikum min shirakin alihi wan naru mislu dhalik rawahu bukhari Allah ce aljanna fa tafi kusa da ɗayan ku sama da yanda igiyar takalminsa take kusa da shi yanzu idan kana da takalmi malam ba kana sa takalmin ka zira kafanka tsakanin igiyar takalmi ba ko kuma takalminka da ya rufe kan ƙafarka yanzu akwai wani abin da yake kusa da kafarka sama da igiyar takalminka da ta rufe ma da kafarka to aljanna ta fi kusa da kai sama da yadda igiyar takalminka take kusa da kai ka ji daya to haka wutar jahannama ita ma tana dab da kai jahannama tana kusa da kai fiye da yadda igiyar takalminka take kusa da kai ya rage gare ka kai ta motsawa ka samu aljanna ko kai sakaci ka bari ka fada wuta don haka at-ta'a musilatun ila aljanna da'a ita take kai bawa zuwa gidan aljanna wal ma'siya muqarribatun ila an-nar sabon Allah kuma shine yake kusantar da mutum zuwa ga wuta wata kila wani zai tambaya ce to wai ya akai mutum yake shiga aljanna da'a yawan da'a yawan biyayya kin karya dokar Allah hakuri da san zuciya yaya akai mutum yake shiga wuta sabo menene sabo taurin kai da ƙin bin abin da Allah ta'ala ya ce maka. Ta'atu wal ma'asiya Da'a da sabon Allah za su iya zama abu mai sauƙi. Na'am, wani da'a sauƙi ne gare shi, wani kuma sabon Allah sauƙi ne gare shi. Ai, Allah mai haƙuri ne, da ɗan adam ne ake yi wa wannan abin tuntunin da ya ce mala'ika mai hura ƙaho ya hura ƙaho kowa ya tafi. amma barna da ta'adin da ake malam ya isa malam da wanda ake a koye da wanda ake a bayyane keta dokar ubangiji yi wa Allah kaca-kaca yanzu misali ɗaya aka ramkallawo a wayarka ka buɗe wannan abin da ake ce da shi tiktok ka shiga ka ga irin yadda matan musulmi wasu daga cikin matan musulmi suka lalace suke fitsara suke lalata duk abin da kake tsammanin ko baka tsammanin zaka ganshi a wannan manhaja wallahi zaka ganshi dan ma fa wai dan ma fa manhajar suna koyi wata kazantar yanzu a YouTube idan mutum ya wani abu na kazanta na tsiraici na tsiya wani lokacin sukan goge abin ko su yi blocking ɗinsa su ma tiktok ɗin in abin ya tsananta wani lokacin suna yi to a hakan fa wai wai ana ma rufe mummunan abin ka je ka ga abin da wasu suke mace ta fito tana magana ta batsa kamar ba Allah mata suna neman ƴan uwansu mata a garin nan a garin nan ina gaya maka a garin nan akwai gidaje akwai kungiya mata ne masu neman ƴan uwansu mata da maza su nemi ƴan uwansu maza luwadi kuma sun san Allah baya so Allah ya hana inna zalikum kana inda Allah azima amma ana yi badda sace-sace badda zalunci banda shaye-shaye, ƙwaya, giya, duk abin da Allah ya haramta kar a yi, akwai masu yi, kuma akwai masu ɗaure musu gindi suna yi. Banda maganar ta'addanci da zubar da jinin ɗan adam da ake a ƙasar nan. Kai, baka san haka bane baka damu ba saboda ba a taɓa kama ɗan uwanka ba ko abin bai shafe ka ba. Ana fa kashe mutane, bila adadin, marar galihu kan ba sai an faɗa a jarida ba. in ka ji an faɗa a jarida babba ne ƙanana kam daman Allah sauke a ƙasan nan ne fa za a kama mutum a ce ya kawo kuɗi in bai kawo ba a kashe shi a ɗauki namansa a bawa kare ya cinye a ƙasan nan a ƙasan nan fa ake mutajara da ɗan adam a ɗauki mutum a yi ciniki a buga waya kuma a ce kuɗinsa kaza idan fa aka saci mutum fa har zuwa ake a sare shi tsari kamar ya sari idan wannan kungiyar suka sato mutum to wasu sai su duba su ga kai wannan ai dan wane ne ai guri kaza ne bari mu je mu sare shi mu sare shi miliyan 50 sai su sare shi miliyan 50 su biya kuɗi su kuma su caji naira miliyan 250 kuma haka za a hada kai musu in ba a ci sa'a ba in marasa imanin ne sosai sosai a ciki bayan sun karba kuɗin kuma su ɗauki kunamar bindiga su harbe shi a ka su kashe shi gawarsa kuma su jefa ta a rami ko su sa ta a ruwa ko su ba wa dabbobi su cinye duk a ƙasar nan ake wannan duk duniya ku je ku bincika kuna da abun bincike duk duniya ba inda ake wannan rashin mutunci na ta'addanci in ba Najeriya ba duk duniya kuma ba wata ƙasar da za ta aminta da yin wannan abu babu ita sai mu in kana magana ma ka san a banza to magana ka ta banza ba ta da amfani ba za a gyara ba kuma ba a da niyyar gyarawa kurum amma kuma ana neman a ce a addu'a Allah ya zauna da ƙasa lafiya amma jinin mara galihu ba komai bane an ba ku dama an ba ku iko kun ce a zaɓe ku an zaɓe ku amma kun yi ku cika alkawarin da kuka yi na tsare jinin bayan Allah. Akwai abin da gwamnati za ta yi wa mutane sama da ta tsare jininsu? Akwai shi? Menene abin burgewa da gwamnati za ta iya wa mutane sama da ta tsare musu jininsu? A gaya mini akwai shi? Amma ba ka yi saka faɗa ba. Ba ka yi saka faɗa ba. Haka duk wannan yana cikin babin ma'asiya. Saƙo da Allah yana iya fushi da mu. عن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي فراس سننسى ربيعة بن كعب الأسلمي خادم من زعل عليه صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة yana daga cikin ahlus sufa wani wato wuri ne da aka rufe shi aka lullube shi a ƙarshen masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fakirai da talakawa da baki na musulunci can suke taruwa suke dandali kamar yanzu nan masallacin wancan wuraren guda biyu da aka yi musu labule aljihun masallacin nan guda biyu to sai ya zama anan ne duk wani fakiri wanda bai da gidan kwana anan yake kwana duk wani talaka da bai da abincin da zai ci a gida sai ya zo masallacin annabi ya zauna saboda ya san bayan Allah na kwarai suna kawo taimako bako na musulunci idan ya zo anan ciki zai zauna shine ahlus suffa su talakawa ne ba su da gidan kwana a Madina ba su da gona, ba su da sana'a, ba su da abin da za su yi sai ibada, talauci, rigassawa ma ba su da shi. To suna zaune a cikin masallacin annabi. Wannan yana nuna cewa ashe masallaci ya kamata ya zama wani guri ne kamar community. Ba wai fa sallah kaɗai ake a masallaci ba ya ummatal Islam. Ƙauyanci ne a ce masallaci sallah kurum ake a ciki. A'a. masallaci yana dauke da abubuwa da yawa yana taimakon gajiyayyu kwarai kuwa wanda yazo yake da hali ya duba gajiyayye ya taimaka masa hukumar masallaci ta yi tsari a rinka duba wanda suke cikin hali ba su da abin da za su ci ya zama zuwan su masallaci ya rufa musu asiri ana taimakon su kamar yadda annabi yake taimakon ahlus suffa masallaci ya kamata yana da gidan baki idan baki suka zo waɗanda ba su da galifu ba su da hali masallaci ya sauke su kwana ɗaya biyu uku daga nan a sallame su a masallaci ake taimakon marayu a masallaci ake ciyar da mutane ake shayar da mutane duk alhazanmu na birni da kuka sani ba wanda baya zuwa umra da aikin hajji sai mara rabo amma suna zuwa suna kallo duk wata litinin da ka sani da alhamis da ka sani ko wata tasu'a da ashura da ka sani ko azumin arfa ko azumin ayyamul bid kwanaki uku din nan da ake yi a cikin wata babu ranar da ba za ka je masallacin annabi ka ganshi a shimfiɗe ana ciyar da mutane dabino da ruwan sanyi da madara ba babu wannan ranar kuma wallahi ba gwamnati ne take ba wallahi masallata masu sallah a wurin su ne suka haɗa kai mutum sai ya ɗauki sahu wanda zai ɗauki mutum ɗari biyu ya ce a bar masa ya turo 'ya'yansa a turo madara a turo dabino a turo ainihin hadda biredi ana raba mutane kullun litinin kula da mis malam mutumin da ya dauki wannan yana yi insha Allah ta'ala ai ka san zai shiga aljanna amma mu me yake damu mu kudin mu a banki suke mu kudin mu na tarawa ne babu taimako kaga masallaci iya gani amma ba wani abu na taimako in ma kace zaka yi ina zaka samu kudin da zaka yi saboda waɗanda suke sallah a masallacin ba su waye ba malam Bahaushe har yanzu bai fahimci amfanin masallaci ba mutum ɗan uwanku kuna sallah da shi a masallaci ya faɗi ya mutu ko wata biyu ba a yi ba a gidan haya an kori iyalinsa daga cikin gidansa kuma kullum da shi kuke sallah me amfanin tarayya ku da shi na rantse da Allah Alhaji Dauda Alhaji Musa Alhaji Kallamu in ka fadi ka mutu karka tsammanin mutanen masallacin ka za su iya biya maka kuɗin haya na wata biyar a rayuwarka bayan ka mutu kar wani ya tsammanin wannan a cikin wannan rayuwar da ake duk wanda ya mutu ya bar ƙananan yara ya bar marayu ya tanadi yaya kawai za a yi da su kana da wani yaya mai kuɗi da zai rike maka ba lalle ba kana da wani kani da zai rike maka zuriyarka ba lalle ba to yan uwanka da kake sallah da su a masallaci fa akwai mai maka wannan a'a saboda mun rayu ne kawai mun maida masallaci rayuwar bariki kawai kowa ya sallah ya kama gaban sai tafi da mai karamar mota da mai babban mota wanda ya kamata mu gyara mu taimaki gajiyayyun cikin mu mu maida masallacin mu ya zama wuri ne na sha'awa ana so a ibada yanzu wani malama masallaci abin da ya dauka kawai duk watan duniya zai sayo turare irin turaren da ake fesa akan carpet shi kawai abin da zai so ya ba hukumar masallaci ce da Allah idan an yi sallah subahi kafin a zo al'asar mai sharar masallaci ya bai feshe masallaci wani turaren wuta yake sai baka taba sanin sa ba duk wanda ya zo sallah masallacin zai je kamci ya ji daɗi me yasa ba za ka yi wannan ba wani zai ce ina zuwa magariba da isha'i ana sallah ana karatu a masallacin nan bari in sai kurkura ɗaya ta ruwa a ajiye ta a rinka ba mutane suna shafi sabilillah wallahi wannan ruwan sai kai ka gida aljanna wani zai ce ai wannan masallaci akwai dalibai suna zuwa ana azumi duk ranar litinin da alhamis bari yi kokari in sai buhun dibino in ba hukumar masallaci kafin a kira sallah a bisa ko ana raba mutane dibino baya uku uku hudu wani ya bada ruwan sha wani ya kawo madara wani ya sayo lemo a yayyanka a ba mutane an raya masallaci an yi abin da ya kamata kai wani ma ya ce a yi shimfiɗa bayan an gama magariba ma a fita waje akwai take away na abinci duk wanda yake mara galihu ne yana so ya je karba wallahi wani zai je karba wani bai karba ba amma ba mu da wannan tunanin ba mu da wannan tsarin idan liman ma yana da wannan tunanin to bai da masu kudin da za su yi masa wannan kullum mun mai da masallatan mu wurin tuhuma ne kawai kawai mun mai da masallatan mu kawai wurin tuhuma ne ni baran ba da kudi na ba kar a cinye mini to ana cinyewa aka gina masallacin kuma kudin ka kawai sune kudin da za a cinye amma za ka kai wa ƙungiyar ƙwallo za ka kai wa 'yan siyasa za ka kai wa mutanen banza za ka ba wa maroki za ka ba wa ɗan bambaɗanci za ka ba wa kaza za ka ba wa kaza mu gyara wannan tunani da muke da shi na kashe masallatanmu da rashin kulawa da su da ibada da kuma taimakon mutane ya kamata a ce akwai marayu a masallaci a ce yau masallaci yana iya ɗaukan maraya ashirin a wata yana ba su kuɗin makaranta ko yana iya ɗaukan maraya hamsin a shekara yana musu ɗinkin sallah yana biya musu school fees wala wani lokacin ma ba biya za ku yi ba idan hukumar masallacin tana da tsari tana bin makarantu ne na neighbors makusanta a je a nemi alfarman principal mutum nawa za ka ɗauka mana daga primary kawai wancan kuma daga secondary wannan kuma a jami'a ai take responsibility ɗinsa gaba ɗaya inda muna wannan na rantse da Allah da rayuwar mu ta zama yadda ta zama yanzu ba amma taimako yayi karanci a cikin mu da jin kai Allah gyara mana. Ahlus sufa talakawa ne. Me yasa na muku wannan bayanin? Dan na ga mu kun san me daukar nauyin su Annabi Muhammadu. Annabi Muhammadin da yake kwana bai da kwanan masara a gidansa. Manzo Allah da da ya bar duniya bai bar miliyan kaza ba. Komi bai bari ba. Alayhi salatu wassalam. Amma yana daukan nauyin mutanen da suke masallaci Allah zai kawo. Yayi wa'azi yayi wa'azi a kawo a ta taimaka musu. Abu Huraira da kuke ji yana cikin wannan ahlus sufan Abu Huraira masu kwana a masallaci Abu Huraira bai da gida a Madina bai da mata gidan ma da za su zauna babu dangin duk sun mutu in ma akwai su talakawa ne da aka kawai a masallaci suka tare kawai قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي فراس ربيع ابن كعب الأسلمي يتي إنا كوانا تارد من الله صلى الله عليه وسلم fa'atihi bi wadu'ihi sai in rinka zuwa masa da ruwan alwala alwadu'u bi fathil wawi ruwan alwala alwudu'u bi dammil wawi ita alwalar kanta dan haka annabi ana masa hidima daidai da alwalar da zai wani yake dauko ruwa ya kawo masa saboda suna kaunar annabi saboda suna girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk haka inda babban mutum yake ya kamata a girmama shi a mutunta shi dan Allah ne ya girmama shi wa hajatihi da dukkan abin da yake na bukata ina kawo masa kamar sutura kamar kaya kamar rawani kamar hula kamar wani abu in annabi yana bukata shi wannan shine hadimin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake zuwa yake masa fa qala salli kawai annabi da ya ga hidimar ta yi kai iyaka wannan bawan Allah abi firas yana yi wa annabi hidima ce kai roƙe ni duk abin da kake so wani abu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau zai yi rabo kenan yace salli tambaye ni bawan Allah ne yace yi shiru ya darje yace ba ni bukatar kuɗi ba ni bukatar riga ba ni bukatar abinci ba ni bukatar komai as'aluka murafaqataka fil janna kawai ni ina so yanda nake tare da kai ina maka hidima a nan duniya to dan Allah ya manzo Allah ka roƙan min Allah aljanna ma muna tare kai wannan ya iya diba mai yawa kaga kenan yana so ya ce inda Allah ya kai annabi aljanna ya zama yana kusa da shi ya ka gani da haka in an ce roƙi kar kai gaggawa ka roƙi wani abu babba za ka ɗauka sai ka karɓa sai ka roƙa sai annabi ya ce aw ghaira zalik ko dai wani abu ba wannan ba annabi ce ba za ka canja ba kun san annabi yana da barkwanci ya ce ko dai ka dai canja mana abu firas ya ce huwa za ka ya ce a'a wannan din dai nake so mutum ne mai wayo sai annabi ya dariya ce fa inni ala nafsika bi kasarati sujud to ka taimake ni akan kanka dan ka zama tare da ni a gidan aljanna ka yawaita yin sallah kuran abinda nake so in ka samu dama kai sallah duk wanda ya samu dama jama'a ya sallah da daddare kai sallah da rana kai sallah in dai ka samu space kai sallah malamai daga nan suka ce duk mai yawan sallah in Allah ya so yadda in ya mutu a gidan aljanna zai ganshi yana kusa da annabi Allahu akbar Allahu akbar muslim ne ya ruwaito wannan hadisin da haka yan uwana wannan hadisi yana nuna mana ita aljanna ana samun ta ne wato da mujahada kokari da fafatawa ba wai da kasala da sakaci da kuma yawan buri ba kawai mutum yana zaune baya komai ya ce wai Allah gaba mu aljanna a'a sai ka motsa sai ka yi aiki kwarai kuwa sai ka fita sai ka girgiza sai ka kada sai ka samu aljanna amma haka kawai a'a wannan kuma yana nuna mana ashe sabai suna kwadayi su ga suna tare da manzon Allah a duniya kuma suna tare da shi a lahira kuma wannan yana nuna mana ashe yawaita yin sallah dalili ne na shiga gidan aljanna hadisin karshe na abi abdullah yuqalu abu abi abdurrahman shine sauban maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayka bi kasratis sujud wanda Allah yake faɗa cewa ka yawaita yin sujjada kaga wancan hadisin nan ma yace ka yawaita yin sujjada ana nufin ka yawaita yin sallah wai ni mutum zai sujjada ne ba ya sallah ba ai ana nufin ka yawaita yin sallah فإنك لن تسجد لله سجدة فذاك تبين سجدة ديغا الله با إلا رفعك الله بها درجة face sai Allah ya ɗaukaka darajarka saboda wannan sujjada guda ɗaya da kai ɗaya ba a cikin sujjada da kake yanzu idan mutum yin sallah raka biyu sujjada nawa yake duk raka eh guda biyu kana sujjada hudu to kowace sujjada ɗaya sai Allah ya ƙara ɗaukaka darajarka وحط عنك بها خطيئة كما سي الله يا كنكري شيني حط حط حتى كنكريوا ذنبي أغريك سبب السجدة كوي دكي حديث إمام مسلم ne ruwaito shi khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu manzo Allah ya ce mafi alheri a cikin ku wanda rayuwarsa ta yi tsawo kuma aikin sa yayi kyau hadisin Imam Tirmidhi kuma hadisi ne hasan dan haka yan uwana musulmi wannan dai hadisai da mun karanta a yau suna nuna mana muhimmancin mu dage da ibada mu kusanci Allah tabaraka ta'ala da shine zamu samu tsarkin zuciya kuma da shine zamu mu zama yan fadar ubangiji tabaraka ta'ala bari mu dakata anan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya mana afwa dazu hukumar masallaci ta yi sanarwa cewa akwai tsari da ake so a bude na wannan karatu Allah saka musu alkhairi an raba yan takaddu ana so duk wanda yake zuwa wannan karatu da wanda yake jiyo mu a nesa muna so mu bude WhatsApp group da kuma Telegram group na wannan karatu kawai me amfanin shi duk ɗalibin da yake zuwa nan karatun ya bamu lambar sa tunda yawanci mutane suna da waya kuma karatun ma ya fara komawa cikin online dai ana ta amfanuwa wataƙila wata rana baka zo ba wataƙila wata rana kayi fashi wataƙila ka yi tafiya, wataƙila ka tafi wani aiki, wataƙila ka tafi hutu ana karatu, wataƙila ka bar jami'ar Bayero ana karatu. To wannan majalisin za ka yi ta amfanuwa da shi har a soke littafin nan, kamar muna tare ne da kai, wanda ike son hoto ya gani, to sai ya shiga telegram ya gani da hoto mai motsi. Wanda ike so ya ji a sauti ya buɗe littafinsa ya karanta sai ya shiga wannan WhatsApp group. da aka hukumar masallaci ta bayar da takaddu muna so a dawo da takaddun kowa isa sunansa wanda bai samu ba a jiki ma za a iya sa lambobin mutum biyu da suna mutum biyu ko a juya bayanta duk a rubuta mana a kawo za mu buɗe group na whatsapp wanda za a saka admin kawai abin da za a sa a cikin group ɗin nan karatun riyadu salihin kuma sun ce a yi muku albishir duk karatun da aka yi yau muna darasi na wajen hamsin da wani abu duk karatun da aka yi za a dawo daga farko ana sawa duk sati za a sa muku kwaya ɗaya biyu in kun gama ji wani sati a sa a rinka sawa a rinka sawa sannan kuma duk karatun da aka yi ana gamawa kana koma gida za a gan shi sannan sun ce za a buɗe wani grup kuma na tambayoyi ne kawai shi kuma wannan grup ɗin komi ba a sawa tambaya ne duk wanda yake da tambaya ko yana nesa ko yana gida ko yana ɗaki ko yana nan kawai shiga grup ɗin ya tura mana su kuma za su rinka firinto tambayoyin su kawo su sai a rinka karantawa sannan idan ma tambayoyin sun haɗu sun yi yawa wata rana za mu iya ware rabin lokacin karatu mu amsa tambayoyin saboda su ma tambayoyin rabin ilimi ne ko in ce ilimi ne mai zaman kansa to kun ga wannan gata ne aka mana ya ku ɗalibai dan za mu amfana kwarai kuma zamani idan ya zo da abin alkhairi to ka shiga dan ka amfana sannan kuma grup din komai ba a cewa ba a saka komai sai karatu kawai kuma ba wanda zai magana a ciki kuma duk wanda ya shiga group din tambaya ya turo mana wani abu to za a kore shi kawai tambaya kawai za ka sa komi ba a sa ku dai duk abin da za ku sa a sauran groups din ku sai ku saka amma wannan na karatu ne riyadu salihina masallacin sabuwar jami'ar bayero new campus shikenan insha Allah ta'ala abin da za ku gani kenan za a samu hoton wannan masallaci a kuma cikin sa akwai hoton riyadu salihina insha Allah shine bajan mu da ikon Allah Allah ya ba ku ikon yi kuma Allah ya ba ku ikon amfanuwa da haka daga wani sati insha Allah ko in ce kafin wani sati ma za ku fara ganin karatukan da aka yi matukar kun dawo da takaddu wanda kuma bai samu ya rubuta ba ya zo da an idar da sallah isha'i ya zo ya bada sunansa akwai takarda da biro ya rubuta wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh